بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر قال عبيد الله حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك هو بن أنس الأصبهي المدني عن عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن ز- عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن
باب صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الوتر wannan babi yana magana dangane da sallar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake yi a cikin dare wato salatul witir anan yana nufin sallar dare dangane da sallah ta dare wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake yi حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عبيد الله بن يحيى الليثي yace mahaifina yahaya bunu yahaya bunu kathir bin wisilas allaithi ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jiyo daga al'imam abu abdullahi maliku bin anasin imamu daril hijira hujjatul umma alfaqihu aqalul uqala'i wa akmalul fudala'i ra'isul mutathabbitina wa ra'sul mutqinina al-imam malik an ibn shihab shi kuma ya jiyo daga wajen malaminsa muhammad ibn muslim ibn ubaidillah ibn shihab az-zuhri an urwa ibn zubair shi kuma ya jiyo daga urwa ibn zubair an aisha ta zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi kuma urwa ya jiyo daga kanwar mahaifiyarsa na na aisha iyalin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli min al-laili ihda ashrata rak'atan yutiru minha bi wahida Nana Aisha ta ce haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana sallatar raka'a goma sha ɗaya a cikin kowane dare daga cikin dalare wato bai keɓanci ramadana kaɗai ba wato a cikin kowane dare yutiru min habi wahidatin wato yana yin wutiri da raka'a guda ɗaya tal daga cikin waɗannan raka'o'in guda goma sha ɗaya yana yin raka'a goma a matsayin shafa'i raka'a ɗaya a matsayin wutiri fa idza faragha ittaja ala shiqqi al-ayman nana aisha radiyallahu anha tace idan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gama wannan sallah ta dare sai ya kwanta akan tsagin jikin shi na dama wato ya huta sannan kuma idan lokacin alfajir ya yi ma'ana yana yin al'irja wato al'irja shi ne wato gida irin irin mutum ya dan kwanta ya huta kafin dan wani lokaci saboda lokacin da yake gamawa daf da ketowa alfajir ne sai ya dan kwanta yana dan kwantawa ladani yana gama kiran sallah shi kenan sai ya tashi ya raka alfajir ya fita masallaci na'am حدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المنقذ na'am عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتره Mm.
فقال يا عائشة إن عينا نعم إن عيني تناماني ولا ينام قلبي وحدثني عن مالك Ubaidullahi ya ce, Yahaya bunu Yahaya Allahisi ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an Sa'idi bin Abi Sa'idin al-Makaburi, shi kuma ya jiyo daga Sa'id ɗan Abi Sa'id al-Makaburi.
نعم Wato, wannan Sa'id bin Abi Sa'idin al-Makaburi babban ɗalibi ne na Abu Huraira. An Abi Salama ta bin Abdurrahman bin Auf. shi kuma ya jiyo daga wajen abu salama ɗan abdurrahman ɗan auf annahu sa'ala aisha ta zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙiƙa abu salama ya tambayi na na aisha iyalin ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaye ta kaifa kanat salatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi ramadan wato kaka sallar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta dare ta kasance a cikin watan ramadan kaka ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake yin wato sallar dare a cikin watan ramadan faƙalat sai na na aisha radiyallahu anha ta ce da abu salama ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zidu fi ramadana wala fi ghairihi ala ihda ashrata rak'atan ta ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana yin ƙari yana yin daɗi a cikin watan ramadana ko a wajensa akan raka'a goma sha ɗaya yusalli arba'an da Aisha ta ce yana yin sallah raka'a hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna ta ce wa Abu Salama kadda ka yi tambaya ma game da kyawun waɗannan raka'o'in guda hudu da kuma tsawonsu wato hunna fi ghayatil jamali wa tul wato sun kai makura cikin kyawo da tsawo suna da kyawu ya yi su da kyau ya yi karatu dalla-dalla sannan kuma sun yi karatu mai tsawo ne shi ne kada ka yi tambaya game da kyawunsu da kuma tsawonsu an gane sun mai salli arba'an sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana yin sallah raka'a hudu hallo fala tas'al an husnihinna wa tulihinna nana Aisha ta ce wa Abu Salama kadda ka yi tambaya game da kyawunsu da kuma tsawonsu wato hunna fi ghayatil kamali wa tul mustaghniyatin bi zuhuri husnihinna wa tulihinna an su'al wato tsawonsu da kyawunsu da cikarsu ya wadatar da kai ba sai ka yi tambaya ba game da wannan din an gane sun mai salli talatin sandan kuma sai ya sallaci raka uku kaga a can a raditsi na farko yutiru min habi wahidat yanzu a nan kuma yutiru min habi talati raka'atin shi yasa qiyamul layl duka ana ce da ita salatul witr sannan kuma ya sallaci raka'a uku faqalat aisha radiyallahu anha sai na na Aisha iyalin ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ta ce, Faƙultu ya Rasulallahi a tanamu ƙabla an tutir, sai na ce ya jakadan Allah, shin wai kana yin barci ka huta kafin ka yi wutiri ko kuma a'a sai ka yi wutiri sannan kake kwanta ka huta. Faƙala ya Aisha, inna ainayya tanamani ni. wala ya namu kalbi ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce to aisha idanuwa na dai wanda nake gani da su su suna yin barci su huta amma zuciyata kullum a cikin aiki take wato zuciyata irin yadda mantar ba ta daina aiki da dare za ka ji na dil dil dil to haka annabi ya ce shi ba zuciyar shi kullum cikin aiki take ba ta barci da haka shi yasa ya zama to mafarkin annabawa gaskiya ne duk abin da suka gani a cikin mafarkin su an umarce su da shi to kama a walke ne aka umarce su da shi eh saboda zuciyar kawai da kowane lokaci duka a 24 awa gabaki daya wato tana aiki na'am حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة Mm.
ثم يصلي إذا سمع النداء بسوده ركعتين خفيفتين
ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an hisham bin urwa shi kuma ya jiyo daga hisham dan urwa an abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa urwa ibn zubair an aisha ta ummil mu'minina radiyallahu anha shi kuma ya jiyo daga nana aisha mahaifiyar muminai yardar allah ta ƙara tabbata a gare ta nana aisha ta ce ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli billaili talata ashirata raka'atan ya kasance yana sallatar raka'a goma sha uku a cikin dare wato yanzu a nan akwai ƙarin raka'o'i guda biyu wanda ta ambato su a wannan ruwaya ɗin wanda ba ta ambato su a ruwayoyi na baya ba an gane ku Ah, akwai hadisi na abu umama wanda yana cikin musnad na al-imamu ahmad wanda shi ma ya kawo wannan raka'o'in guda biyu an gane ko ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين Nana Aisha radiyallahu anha ta ce sannan kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana sallatar raka'o'i guda biyu waɗanda suke marasa tsawo bayan ya ji mai kiran sallah ya yi kiran sallar asubahi wato bayan an yi kiran salatu subhi to shi kenan sai ya tashi ya yi raka'atul fajiri su ne raka'atai na hafifatai ne din na'am وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس Mm, أن عبد الله بن عباس أخبره mm, أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم mm, وهي خالته قال فاضطجعت في أرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها mm.
فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم Mm.
فجلس يس... نعم يمسه النوم عن وجهه بيده Mm.
ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران Mm.
ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه مم.
فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى Mm.
على رأسي وأخذ بأذني اليمنى نعم يفتلها Mm.
وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح Na'am. Wa haddathani an Malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik. An makhrama ta bin Sulaiman, shi kuma ya jiyo daga makhrama ɗan Sulaiman. An Kuraibin Maula bin Abbasin, shi kuma ya jiyo daga Kuraib ‘yantaccen Abdullahi ɗan Abbas. Anna Abdullahi bana Abbasin radiyallahu anhuma akhbarahu. haƙiƙa malaminsa kuma mai gidansa abdullahi ɗan abbas yardar allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa akhbarahu ya ba shi labari annahu ba ta lailatan inda maimunata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haƙiƙa abdullahi ɗan abbas a wani dare ya kwana a wajen mahaifiyar shi na na maimuna iyalin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa hiya khalatuhu wato na na maimunatu kanwar mahaifiyar Abdullahi dan Abbas ce kanwar ummul fadli ce fattaja'atu fi ardil wisada Abdullahi dan Abbas yace barci sai ya kwashe ni na kwanta na yi matashin kai fi ardil wisadati a faɗin matashin kai wato na ɗora kaina a faɗin matashin kan warɓaja a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ahaluhu fi tsuliha sai ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallama shi da iyalinsa na da maimuna sau kwanta a tsawon matashin kan an gane ko wato abdullahi dan abbas yana yaro ne sosai fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai dai mutum ne wanda yake mai son ibada mutum ne wanda yake so ya kusanci ma'aiki alaihi salatu wassalamu to sai ya amfani da damar shi randa ma'aiki zai kwana a ɗakin na na maimuna sai shi ma abdullahi dan abbas ya je shi don ya kwana ya ga ibadar da annabi yake yi cikin dare ya hakaito wa al'umma ita an gane ku to sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ya huta hatta idan tasafa lailu har dai yayin da dare ya raba tsakiya yayin da tsakiyar dare ta yi aw qablahu bi qalilin abdullahi dan abbas ya ce ko kuma kafin dare ya raba tsakiya da lokaci dan kaɗan aw ba'dahu bi qalilin ko kuma bayan dare ya raba tsakiya da lokaci ɗan kaɗan istaiqaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya falka daga wannan barci fajalasa ya musahun nauma an wajihi biyadihi sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zauna ya musahun nauma yana shafewa wannan barci yana shafewa wannan gumbarci an wajihi daga huskar shi biye dihi da hannunsa yana shafewa idansa da hannunsa yana gyara idansa sun matsara al'ashar al'ayatul khawatima min surati ali imran sannan kuma ya karanta ayoyi guda goma wanda aka rufe ƙarshen wanda aka rufe suratu ali imran da su wato ayoyi guda goma na ƙarshen suratu ali imran tun daga inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab hal zuwa ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun ya karance su thumma qama ila shannin mu'allaqin sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tashi zuwa ya tafi wajen wata salka wanda take rataye ya ɗako ta fatawadda minhu abdullahi dan ba sai ce na sa mushi ido ina gani ƙyar fatawadda minhu sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi alwala daga ruwan wannan salka din fa ahsana wudu'ahu ya kyautata alwallar shi thumma qama yusalli sannan kuma kawai sai naga ya tashi ya tsaya yana sallah ya fara qiyamul layl qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace faƙumtu fasana'atu mitla ma sana'a ya ce nima sai na tashi kaf kaf kaf na je na aikata kwatamkacin yadda ya aikata ya mai da wannan salka ya rataye ta da na tashi nima na je na miƙa hannaye na na ɗako ta bayan na karanta waɗannan ayoyin guda goma da na je na ɗako ta na zo nima na yi alwala na kyautata alwallata sun zahabtu faƙumtu ila bihi. sannan kuma sai na tafi da na je sai na tsaya a kan gefen sai na tsaya a gefen jikin shi na hagu na zo ne maimakon a ce mamu yana tsayawa a gefen dama ya ce da na je na tsaya a gefen hagu fawadu a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya dahu sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ɗora hannun shi na dama ala ra'asi akan kaina ya ɗora hannun shi na dama akan kaina wa akhadha bi udhnil yumna yaftiluha sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya shiga yayi riko da kunne na na dama yaftiluha yana dan jujjuya ta yana dan mammatsa ta an gane ko fa salla raka'ataini sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya sallaci raka'o'i guda biyu thumma raka'ataini sannan ya sallaci raka'o'i guda biyu in an hada nawa summa raka a teni sannan ya ƙara raka'o'i guda biyu nawa summa raka a teni sannan raka'o'i guda biyu nawa summa raka a teni sannan raka'o'i guda biyu nawa summa raka a teni sannan raka'o'i guda biyu sha biyu sun ma'autara sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi wutiri an gane ku sun maɓaja'a hatta a tahul mu'azzin sannan kuma ya kwanta ya ɗanki shingida irin ringe shi na manyan mutane hatta a tahul mu'azzin har dai ladan ya zo mishi fasalla raka'ataini khafifataini ma'ana hatta atahul mu'azzin fa'adhanahu bis salati wato bilalu yazo ya sanar da cewa ma'aiki alaihi salatu wassalamu lokacin sallah yayi shikenan ya tashi fasalla raka'ataini khafifataini ya sallaci raka'o'i guda biyu marasa nauyi marasa tsawo thumma kharaja fasalla subha sannan sai ya fita kuma yi wa mutane sallar asubahi na'am an gane ku wato a wannan hadisi mun ga cewa yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake sallah ta dare yadda abdullahi dan abbas ya rawaito mana ita to kaga yadda sahabbai na ma'aiki suke famar a ce sun yi koyi da shi shi abdullahi dan abbas shi ya san dan gida ne ya san dabarar da zai yi ya samo yadda ake sallar dare an gane ko irin yadda abdullahi dan umar ya gano yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya ce idza ataytum la ghaida fala tastaqbilu qiblata bi ghaidin wala bawlin yace raqitu yawman ala baiti hafsata an gane ko saboda shi ma cin shine damar shi shi kuma maimuna ita ce damar shi an gane ko saboda yayarka a gida kai ma kawai ka zama dan gida ya shi gida huce za a ga kana kai mai gama ku da mai gida ya ce ai mata shi yayal mu ce na'am وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر نعم.
أبيه ان عبد الله بن قيس بن مخرمة اخبره مم.
عن زيد بن خالد الجهني انه قال لأرمقن الليل نعم لأرمقن يوه.
الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوسلت عتبته Mm, أو فسطاطه mm, فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين mm.
ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر وتلك ثلاثة عشرة ركعة
وحدثني عن مالك يا ذنترني يا جودك الإمام مالك أنا عبد الله بن أبي بكر شيكم يا جودك عبد الله دا أبي بكر دا عمرو بن حزم الأنصاري أنا أبيه شيكم يا جودك محيفنسا أن عبد الله بن قيس بن مخرمة حقيقة عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره يا باش لاباري an zaid bin khalid al-juhani shi kuma ya jo daga zaid dan khalid al-juhani Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi annahu qal haƙiƙa zaid bin khalid al-juhani yace la'armuqannas lailata salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace lalle ne wallahi daren yau sai na ƙwarawa sallar ma'aiki alaihi salatu wassalamu ido sai na kiyaye na tsaya na ga yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu yake sallar dare to sai duna khalid a cikin iyalin annabi babu wanda suke kusa da ita sosai barantana hali ya yi dabara ya shiga gidan shi shi kenan ya ce ƙala zai dubun khalid ya ce fatawassadutu a tabatahu ya ce da na zo sai na yi matashin kai da dangarma ta kofar gidan ma'aiki alaihi salatu wassalam aufus tsatsahu ko kuma na yi matashin kai wato da dandamali na rumfa ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ta kofar gidan shi faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce na yi fakata ina jira in ji kikir in tashi in zauna dama aikin da ya kani kenan ya ce sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tashi fa salla raka'ataini tawilataini tawilataini wato sai ya sallaci raka'o'i guda biyu waɗanda suke da kwai tsawo suke da kwai tsawo wato ya sallaci raka'o'i guda biyu masu tsawo da kyau tsawilatayni masu tsawo thumma salla raka'ataini sannan kuma ya sallaci raka'o'i guda biyu su ma waɗanda suke suna da tsaho ɗin amma wa huma dunan lataini huma amma ba su kai ba waɗanda suke kafin su tsawo ƙasa suke da su thumma salla raka'ataini wa huma dunan lataini huma sannan ya sallaci raka'o'i guda biyu wanda su ɗin kuma biske bai waɗanda suke kafin su a tsawo a ƙasa suke da su raka shida kenan sun masalla raka a taini wa huma dunan latini huma sannan hallo ya sallaci raka'o'i guda biyu wanda biske ba wanda suke kafin su a tsawo ƙasa suke da su sun masalla raka a taini wa huma dunan latini huma sannan ya sallaci raka'o'i guda biyu wanda biske ba waɗanda suke kafin su tsawo ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما sannan ya sallaci raka'o'i guda biyu wanda su ɗin koma baya suke da raka'o'i guda biyun da ya sallata kafin su hun ba autara sannan kuma sai yi wutiri fatilika tsalata ashirata raka'atan wato wancananka idan ka haɗa su za su baka raka'o'i guda goma sha uku alhamdulillah allahu ta'ala alam